الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا aka ci gaba da bata albishir da bata haƙuri lokacin da take cewa ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nisiyan mansiya fanadiha min tahtiha alla tahzani qad jala rabbuki tahtaki sariya lokacin da ake ba ta haƙuri abin da same ki ba abin bakin ciki ba ne ba abin ke fatan mutuwa ba ne ai babban alheri ne ya same ki ba tun tuni an gaya miki ba isqalatil mala'ikatu ya maryamu inna allah wa isqalatil mala'ikatu ya maryamu inna allah hastafiki wa tahharaki wastafiki ala nisa'il alamin ya maryamu quti rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in haraka ce miki ya maryamu inna allah yubashshiruki bi kalimatin min ismuhu al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin wato Allah ya ambaci annabi Isa a cikin alkur'ani da sunansa Isa ya ambace shi da sunansa da sunan almasihu ya ambaci Maryam ya ambaci annabi Isa da sunan almasihu sau goma sha ɗaya ya ambace shi da sunan Isa sau ishirin da biyar ya ambaci Maryam a cikin alkur'ani sau talatin da biyar wannan abu ya kamata wanda suke bin annabi Isa su ɗauki musulmi da muhimmanci. babu wani littafi a cikin littattafan duniya na wata jama'a wanda ba jama'ar kirista ba littafin wannan jama'a ya yabi annabi isa kamar yadda ƙur'anin mu musulmi ya yabi annabi isa babu littafin da ya yabi maryamu kamar littafin mu alƙur'ani yadda ya yabi maryamu ma'aifiyar annabi isa saboda darajar annabi isa a wurin mu da musulmi dan uwanmu zai faɗi bakar magana dangane da annabi isa in dai magana ta kai zagi to da da shari'ar musulunci sai mu kashe shi shi musulun ba ma son sa cikin musulunci tunda baya son annabi isa za mu kashe shi in akwai shari'ar musulunci to wannan ai ko da wanda yake son ubanka kan wannan soyayya ne bai zama makiyinka balle mai son annabinka mu abin da yake tsakanin mu da su girmama annabi isa alaihi salam da son sa da imani da shi da girmama sha'aninsa to kamata yayi a saka mana mu ma a daina faɗin abubuwa da basu dace ba dangane da annabin mu ko addinin mu ko mu saboda a saka mana da yadda muke yi a saka mana da alheri mu ko musulmi abin da kiristoci suka mana na alheri ba za mu manta da shi bara bada lokacin da annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yake fama da dangin sa larabawa masu tsafi suna neman su kashe waɗanda suke bin sa har shi ma suna neman su kashe shi ya tura mutanensa ne wajen kiristoci suka je suka zauna lafiya a habasha suka kiyaye mana mutane sallallahu alaihi ba za mu mance musu wannan alheri da suka yi mana ba mu kuma kada su mance alherin da ke tsakanin mu da su na soyayyar annabi isa da girmama shi zan nanata littafin mu ya ambaci annabi isa tare da girmamawa da sunansa isa sau 25 da sunansa almasihu sau 11 an ambaci maryam sau 34 a cikin alkur'ani fanadiha jibril ya kirata min tatiha dan ƙasa da ita Allah ta zani katkirki bakin ciki kaddara rabbuki ta take sariya ubangijinki ya fito miki da ruwa wanda zaki sha ki wanka karki sa kanki cikin damuwa domin ta je nesa da mutane ne baitul laham a can ta aihuwa tsakanin baitul lahamin da baitul maqdis mil takwas ne inda ta je aka ce ta je wuri manisanci da mutane din ki hakuri karki damu ba abun bakin ciki ne ya same ki ba jibril yana gaya mata wannan wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati wannan kututturen dabino da yake gabanki ki girgiza shi yanzu nan zai zama dabino cikin mintoci ya zama dabino ya aihu ya kawo miki ƴaƴa masu kyau wanda za ki ci yanzu nan ga dabino ɗanye ki ci ga ruwa ki sha ki wanka ki kwantar da hankalin karki damu alheri ne ya same ki ba bakin ciki bane tasaqad alayki dabino zai tasbar miki da ya'ya ru'aban danye dabino danye wanda yayi kusan nuna bai gama nuna ba ru'aban danyen zai zubo miki da ru'aban danyen dabino janiyan wanda aka kira yanzu yanzu nan ubangiji ya nuna ya mai da kututturan dabino ya zama dabino ya sa ya yi ‘ya'ya nan da nan yanzu amma aka ce sai ta girgiza ya zubo saboda a nuna mana kasabi ruwa dai wanda ya fito ba hannunta ciki haka ruwan ya fito kawai ta sha ta yi wanka amma dabino ya zama dabino ya yi ‘ya'ya amma sai ta girgiza ya zubo ta girgiza ya zubo ma ai ya zama karama wani mutum ne zai girgiza dabino ya zubar da ‘ya'ya in ba ta hanyar karama ba to ya zama dai hanyar karama duk dai a nuna mana dai kada mu rena waliyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda darajar su ta fi darajar waliyan bani isra'ila ga yadda waliyan bani isra'ila ma suka kai wajen Allah har matan su ma kaji yadda ake musu Allah yana magana da su mala'iku suna magana da su suna nuna karama balle waliyai na wannan al'umma wanda take dauke da kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi tunda ake al'umma ba a taɓa yin al'umma mai daraja mai girma a wurin Allah kan wannan al'umma ta annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam to ubangiji yana kissanta mana wannan don kada a samu musulmi su rena waliyai daga cikin waliyan mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam تتقل عليك رقبة الجنية فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما falan ukallima al-yawma insiya ga dabino nan ki ci ga ruwa nan ki sha wa qarri ainan ki murna ki farin ciki abinda kika samun nan ba a taba samun irin sa ba tunda ake a duniya ba a taba samun mace ba ta da miji ba ta lalata Allah da kansa yace yana mata albishir ya ba ta da mai girma zai zama annabi zai zama mursali zai zama mai albarka tun bata haife shi an gaya mata wannan to kada ki bakin ciki ki farin ciki fa kulli washrabi wa qarri aina fa in ma tarayna min al-bashari ahadan idan ke ga wani mutum daga cikin mutane yana so ya yi miki magana a'a yaya wannan abu ya faru in wani ya miki magana faƙuli ki ce ni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya na riga na yi bakace yau na tashi da azumi azumin rashin magana azumin rashin magana wato tai tawili kenan domin yanzu ta ci dabino ta sha ruwa kamun abin ya faru to tai tawilin ta ce azumi take bata magana irin azumin mutan da mutan da sukan yi wani azumin da ba a ci ba a sha ba a magana ki nuna da baki ki ce ni azumi nake yi ba na magana balle ki amsa balle ki bada amsa wa qarri aina fa quli inni nazartu lirrahmani sawman falan har abada lan ukallima al-yawma yau dai ba zan yi magana da kowane insiyan mutum ba أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا fatar bihi qaumaha tamilu har ya maryamu da kaddi ta an fariya sai ta dauko danta tana rike da shi daga baitulaham wato mil takwas sai ta dawo gida ta dawo gari ta zo wajen qaumaha fatar bi qaumaha tamilu tana rike da abunta tana dauke da abunta fatar bi qaumaha tamilu kalu ya maryamu da kaddi ta an fariya suka ce a'a ya maryamu yau fa kin zo da babban abu wanda yake abun fada wanda yake babban abin yankawa na fada kin zo da wani abu babba mai babban lamari يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أأ يا أخت هارون يا كي أرؤر هارون أنا malamai masu tafsiri sun yi magana guda biyu suka ce abin da yasa aka ce mata ukta haruna an tuna mata kakaninta ne annabi harun wato ana cewa balarabi ya akal arab ya dan uwan larabawa ya ukta haruna ya ke yar haruna ya yar uwar haruna ana tuna mata gidansu gidan annabci ne ba gidan abin kunya bane ko ko ya ukta haruna akwai wani harun a zamanin ta wani mai yawan ibada wanda aka ce ranar jana'izansa an samu mutum ya kai dubu saba'in don darajarsa don yawan ibadarsa saboda haka ne aka ce ke mai ibada kamar haruna wajen ibada mutane suna ganin girman ki kullum kina masallaci tun kina karama har yau dinnan kina da shekara goma sha uku domin girmanta ba kamar girman mutane ne fa an bata hana batan hasanan wato kowane lokaci tana girma fiye da mutane kamun ta kai shekara goma sha uku yanzu ta isa babbar babbar budurwa kenan babbar mace wanda za ta iya haihuwa to tun da kika tashi a masallaci kike ba a san ki da wani abu ba sai ibada anya ina kika samu wannan abu yake yar uwar haruna ma kana abukin ra'a sau'in kin zo da wani abin da baki gada ba kowa ya san ubanki imrana babban limami ne mai albarka ba ba ba daga cikin masu halaye masu muni wa ma kanat ummuki bariya hannatu kuma an santa bai wa Allah ce mai ibada ita hannatu bintu faqus ma'aifiyarki an santa mai ibada ce ita ce ma ta roki Allah cewa in Allah ya bata wannan ciki nata ta aife shi za ta cikin masallaci ya zama hadimin masallaci da aka aife ki kika zama tama tama sai ta ce Allah wa laysa zakaru kalunsi Allah na roke ka da ka bani ya to kin san babanki babban mutum ne limami kin san uwarki wata abida ce mutum ya kirki baki gaji wani abun asha ba ina kika samo wannan saboda mutum dama in daga babban gida yake gidan tsarkaka gidan ilimi gidan tsoron Allah kamar farar riga ne da ya dan abu kaɗan sai a gane ai tai masa maganganu amma mutumin da ya fito dama gidaje masu muni ne masu kazanta kamar bakar riga ne duk abin da ya taɓa rigar ba kuma ba za a gane da wuri ba saboda haka ake mata kirayi da kyake yar manyan mutane ne iyaye da kakanu babanki babban limami ne imrana uwarki hannatu babbar mace ce mai yawan ibada ina kika samo wannan wa ma kan ummuki baghiyan uwarki ba ba ba ta karuwanci baghiyan da larabci karuwa kenan domin da yasa ake kiran karuwa baghiyan ba a sa ta kamar yadda ake ce hiya hamilun hiya ha'idun ba sai an ce baghiyatan ba tunda yake babu namiji karuwa da an ce karo da an san dama ta mace ce saboda haka ba ba sai an sa ta ba ba ce sai an ce bahiyatun ba
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا da yake ta riga ta gaya musu da yau ba a magana yau dai har abada ba za ta magana ba a yau da kowa sai ta nuna musu in kuna da wani labarin da kuke nema ku tambaye shi gashi nan ku tambaye shi ta nuna da ishara gashi nan ku tambaye shi za ku tambaya ba ni ba ni ina azumi ba na magana ta ishara fa asharat ilayhi ta ce kai ba nukallimu man kana bil mahdi sabiya ya za mu magana da yaro wanda aka haifa yau yana cikin tsumman jego wa zai magana da yaro da yake cikin tsumman jego lokacin nan annabi isa yana rike da maman uwarsa ne lokacin da wannan abun ya faru to da ya ji wannan magana ce uwar ta ce a tambaye shi suka ce ya za mu yi magana da yaro wanda aka haifa yanzu yana cikin tsumman jego wa ya taɓa yin magana da yaro wanda aka haifa yau sai ya yi hakan nan ya dogara da hannunsa na hagun ya tashi sai ya nuna musu da hannun dama ni inni abdullahi ni din nan bawan Allah ne ateniyal kitaba cewansa ni bawan Allah ne abinda annabi isa ya fara faɗi kenan tun daga nan har tashin duniya duk wanda ya ce annabi isa ba bawan Allah bane yayi wa annabi isa ƙarya yayi wa Allah ƙarya inni abdullahi fara cewa kuma anan tun da ya ce inni abdullahi ya kubutar da mahaifiyarsa cewa shi din nan ba daga gazanta aka samo shi ba shi daga fadan Allah shi ruhu ne daga Allah shi kalima ne daga Allah wanda aka halice yadda aka halice annabi Adam kun fa yakunu shi ma haka aka halice da kun fa yakunu inni abdullahi ataniyal kitaba Allah ya ba littafi daga yau ina da littafi injila in na girma na kai shekara talatin za ku ga littafin a hannuna inni abdullahi ataniyal kitaba ya bani littafi wa ja'alani nabiyan kuma daga yau din nan ina ba ku labari ni din nan annabin Allah ne in ji wannan babban jinjiri annabi Isa alaihi salam قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصيني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا ubangiji ya bani littafi ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi Allah ya maida ni annabinsa daga yau ina gaya muku in jannabi Isa ran da aka haife shi wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya halicce ni ya kawo ni duniya ni mutum ne mai yawan albarka duk inda nake alaihi salam wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wato albarka wani abu ne wanda yake ma'anawi da hissi albarka wurin mutane mutum ya zama yana da kuɗi da yawa yana da dabbobi da yawa yana da gidaje da yawa sai a ce wani mai albarka ne amma wurin mutanen Allah ba haka bane duk wanda ya zama bawan Allah yardadde a wurin Allah mai amfanar da mutane ta wajen imani to mai albarka ne ita albarka wani abu ne wanda yake yana wurin Allah ne albarkatu inda Allah wato ba wajen yawa ba a duba a ga saniya in ji shehu mu shehu Ibrahim Kaula yana cewa albarka wani abu ne wanda Allah yake yin sa kariya tana aihuwan ƴaƴa a cikin kowace shekara ko bakwai ko takwas saniya ba ta aihuwan ƴaƴa biyu sai da kyar sai ɗaɗe kawai take jefa ko shekara amma duk duniya duk garin da ka je sai kaga an yanka shanuran nan duk dajin da ka fita ko sai kaga shanu sun cika daji amma ba za ka inda aka yanka kare ba ko ba za ka ga garken kare ba ina suke nan ba albarka nan akwai albarka nan da yake ba albarka yawan su bai yawan tasu ba nan ko da yake akwai albarka kankantar su da yanka su da ake bai hana su yawa ba duk dajin da ka shiga kaga shanu amma da ɗaya kawai suke aihuwa ko kullun yanka su ake amma saboda albarka sun cika ko ina da ko ina karnuka ko da yake ba albarka suna aihuwan shida bakwai takwas karya ba a yankawa amma babu su ba za a garken kare guda shida ko bakwai sai dai lokacin barbara za a gan su sun kai shida ko bakwai ba garken karnuka saboda ba albarka ne saboda haka kowane mutum ya nemi albarka wajen Allah shi ko albarka ana neman ta ne ta wajen girmama iyaye da girmama abokan iyaye da girmama abin da Allah ya girmama annabi Isa ce shi mai albarka duk inda yake kuma haka haka yake amma kuma ba shi da kuɗi kam domin har shekara talatin da uku ko ɗakin kwana ba shi da shi sai inda dare ya masa duk sai ya kwanta ya ta iba ya ta ibadarsa alaihi salam wajani mubarakan aina ma kunt wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma Allah ya mini umurni da sallah waz zakati da fidda zakka ma dumtu hayya matukan ina da ubangiji ya umurce ni da sallah da zakka matukan ina da rai anan akwai wasu mutane da suke yaudaran mutane su ce su bayin Allah ne su kai wani matsayi ba sa sallah a'udhu billahi kun kai babban matsayi cikin wuta duk mutumin da ya rudi kansa yace saboda ya samu wani matsayi har ya wuce sallah to ya samu babban matsayi cikin wuta domin da yan wuta suka shiga wuta aka tambaye su menene ya shigar da ku wuta ma salakakum fi saqar suka qalu lam nakum minal musallin ba mu yi sallah ba wa lam nakum nut'imul miskin ba mu ciyar da miskina abinci ba wa kunna nakhudu wal qaidin muna kutsa cikin maganganun banza wa kunna nukazzibu yawmiddin muna kaita ma tashin kiyama saboda haka babu matsayin da bawan Allah zai kai ya wuce yin ibada inda ya bar ibada to ya ridda kenan inda ya bari ciki da bai saboda haka ko mutum yana tsaye in tsayuwa ta gagara zai zauna ya yi sallah in zama ya gagara a kwance ma zai yi sallah matukan madum ta hayyan matukan kana da rai dole kai ibada وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya yahuda suna ganin mamaki yau ga yaro jinjiri wanda aka haifa yau ya kama huduba yana yin wa'azi yana faɗin abubuwan mamaki bayan ya ce Allah ya mai da shi annabi ya mai da shi mai albarka ya mai da shi ya masa wasiyan yin sallah da zakka matukan yana da rai yace Allah ya mai da ni mutum mai biyayya wa uwarsa Yahaya yace da iya mai biyayya wa iyayensa da yake iyayensa biyu ne akwai akwai babansa Zakariya akwai uwarsa amma shi uwa ita kadai ke gare shi saboda yake ta barran bi walidati Allah ya mini ya yi ni mutum mai biyayya wa uwarsa walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai mai da ni wani mutakabbiri wani jabberi wani matsiyaci mutumin banza ba ni ba haka nake ba ni mutum ne mai biyayya wa uwata ni ba jabberi bane Allah bai mai da ni jabbaran shaqiyan ba biyayya wa iyaye dai kullum ubangiji yana nanata mana kada a yi biyayya wa iyaye duk wanda baya biyayya wa iyaye to zai gamu da wutan Allah in ba iyayen sun yafe masa ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya zo mutuwa inda ake ganewa komai yayi daidai in ya zo mutuwa sai na fa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko sau ɗaya dai ko sau da yawa dai to idan mutum yayi shiru ga alama mutuwa amma yayi shiru to sai a damu a ce a'a wannan mutum muna ganin sa mutumin kirki ashe munafiki ne ya kasa faɗin la ilaha illallah to sai abun ya samu ni sahabi mutumin kirki aka gaya manzon Allah sai manzon Allah ya halarce shi sai ce a'a a kira min matarsa a kira menene halin mijinki tace mutumin kirki mutumin kirki mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza wajen ibadansa mai kaza wajen addininsa yana da uwa ko uba eh ba shi da uba ubansa ya mutu amma yana da uwa to a kira min uwar menene halin dan nan naki dana ai ni kam tsakani da shi Allah ya isa Allah ya isa ya mai da matarsa ita ce wani abu ni kan ba kowa ba baya mini komai baya bin haƙƙi ni dai tsakanin da shi Allah ya isa annabi ya ce to kiyafe shi kin ga yana cikin halin mutuwa kiyafe shi ya samu ya faɗi la ilaha illallah ai masa shaida ya mutuwa mai kyau ta ce ni ba zan yafe ba zan yafe masa ba yadda ya mini ba zan yafe masa Allah ya isa an rasto a ɗauko min itatuwa maza maza a ɗauko itacen hura wuta aka ɗauko itacen nan da nan ka san manzo Allah ya bada umarni nan da nan ne aka ɗauko itace aka hura wuta ta kama gangan sai annabi ce a ɗauki marar lafiyar na jefa cikin wuta uwarsa ta gani a fili abinda zai same shi a lahira za a ɗauka za a je wata ce ɗan nawa za a sa wuta ɗan nawa za a sa wuta annabi ce ai ina shirin shiga jahannama ne ma balle yar wannan wuta in dai wannan ne kan na yafe na yafe na yafe sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ya mutu ta mai da hankali da iyaye mai da hankali da iyaye biyayya saboda haka mu sharadi ne a cikin dariƙar mu biyayya wa iyaye wa barran bi walidati wa la yajalni jabbaran shaqiya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا والسلام علي يوم ولدت يوم أموت ويوم أبعث حيا ni din nan kuma ina daga cikin manzannin da Allah ya ce wa salamun alal mursalin zaman lafiya tsira da aminci ya tabbata gare ni annabi ne ni mursali ne tun ran da aka haife ni har ran da zan mutu har ran da za a tashe ni ina da rai ina daga cikin mursalai wanda Allah ya ce wa salamun alal mursalin
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون وأن الله بارد كجناء النبي عيسى tun daga wazkur fil kitabi maryam har kawo nan wannan labari da shine magana na gaskiya wanda ya shafi annabi isa shi annabin Allah ne mursali ne daga cikin ulul azumi shi ba dan Allah ba shi ba Allah ba kamar yadda waɗansu kafirai suka ce shi kuma ba mutumin banza ba kamar yadda yahudawa suka ce yadda na faɗa maka nan haka annabi isa yake Allah yana gaya wa annabi yana gaya mana zalika isa ibn maryam qaulul haqqi alladhi fi yawm wannan shine magana na gaskiya wanda mutane suke jayayya a ciki suke faɗin maganganun banza su ce a Allah ne da kansa ya sauko cikin surar dan adam a'udhu billahi su ce a a dan Allah ne a'udhu billahi su ce a a shi mataimakin Allah ne shine Allah na uku duk da wannan maganan banza ne shi bawan Allah ne manzon Allah ne daga cikin manyan ulul azmi na rusul daga cikin manzanni guda hudu masu girma annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuhu alaihi salam zalika isa ibn maryama qaul haqqi alladhi yamtu ma kana la yattakhidhu min waladin ko kadan ba zai dace da jalalar Allah ba a ce Allah yana da da Allah din a ce Allah yana da ko kadan ba zai yi a ce Allah yana da yana da da ba subhanahu daga ta tabbata daga Allah ma kana la yattakhidhu min waladin subhanahu idza qadi amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu shi Allah idan ya hakunta wani lamari yana so yayi ai sai ya ce abun ya faru ne kun sai ya faru ba wai ma sai an nemo ko uba tukuna matar ta aihu ba ko an nemo uwa ba a kawai in ya ce in ya in ya ce da ya faru kawai sai ya faru komi Allah yake so abin ya faru sai ya faru wannan dogon labari na tarihin Annabi Isa alaihi salamu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Makka ya shekara shekara biyar har shida yana wa'azi bai hada mutum talatin bai hada mutum arba'in ba sai da ya samu mutum talatin da tara ya cika ta da Hamza suka zama talatin da tara musuluntar Hamza sai ta kawo musuluntar Sayyidina Umaru a cikin watan Zulhajji Sayyidina Umaru ya ɗauki makami yana neman annabi zai kashe aka ce me yayi maka zai ɓata gari baka ji har Hamza ma ya shiga cikin sha'aninsa ba sai aka ce ai ba Hamza ba Hamza ai danginsa ne dan uwan babansa ne ai dara ta tar gidanku kanwar ka Fadima ta bi Muhammadu da ita da mijinta Sa'id ibn Zaid a'a haka ne eh sai ya bar neman annabi zai kashe sai ya tafi gidan surikinsa da suka hango shi daki na rufe amma akwai yar kofa ta leƙawa da makaminsa suka ce to kai malam ka ɓuya ga mugun nan a lokacin sunansa kenan makiyin Allah ne yana zuwa musa abin da ke tafi da shi ba kai malam khabbab ibn arat malamin su ce kai ka ɓuya barni ni da kanwarsa mu ga abin da zai faru yazo ya buga kofa ya buga kofa wane ne yace umaru ne ku buɗe mini ya shiga ce mi wani gurna yake ji kuna yi shigo kusan ina tahowa nan ku ta magana muke tsakanin mu ƙarya ne an ce kuna karanta abu Muhammadu ta ko kadan magana muke tsakanin mu ƙarya kuke an ce kuna karanta abu Muhammadu sai ko kuwa sai ka da mijin da ka da mijin ya danne sai kanwar tana dukan sa ce ya adu wallahi kum an zauji makiyin Allah ka tasan min mijina makiyin Allah ka tasan min mijina sannan ya waiwaya ya mare ta sai jini sannan ce ka mutu mun musulunta in ya zo ka mutu haushi mun musulunta sai jikinsa ya sanyi to dama annabi ya roƙon Allah cewa Allah ya karba musuluncin nan nasa da ɗayan umarorin garin nan ko amrun hishamin ko amrun khattabi sai na sai ya tashi ya zauna sai ku bani abin da ta wannan ta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana dukkan makka wanda suka iya rubutu da karatu mutum goma sha bakwai ne to umaru na cikin su sai ya karanta daha sai Allah ya kaddara masa musulunci ya musulunta da ya musulunta sai ya ce ya rasulullahi shi wannan abu namu kan ba gaskiya ne ba ce gaskiya ne me yasa muke boye shi ce a ai mu kaɗan ne ko muna tsoron makiya sai ce ai makiyan dama mu ne duk inda na kai kafirci sai na kai musulunci ku fito mu tafi harami bari ma an zo sai ya fita ya je wajen Jamil wani mutum mai mai yada labarai a gari ga labari na musulunta na bi Muhammadu me na musulunta na bi Muhammadu sai sai Jamil sai ya gudu zai tafi zai tafi zai tafi Ka'aba kenan sai je wajen kawunsa Abu Jahl kawunsa ne domin uwarsa da Abu Jahl ƴaƴan baffani ne yace kawu na musulunta Nabi Muhammadu ce me kai ce Nabi Muhammadu sai ya buge kofa ya rufe bai masa magana ba bayan ya ga bakakin maganganu to sai Jamil yana gudu Umaru yana bi Abdullahi bin Umar yana bi har aka zo harami sai Jamil ya ce jama'a ku sani ya Umaru ya lalace ya halaka ya juya ya bi Muhammadu yace ƙarya ne ban lalace ban halaka ba na bar bautan dodo na bi Allah shi kenan sai aka yi ta yingimu da doke-doke ce wallahi in mun yawa a garin nan sai dai ku kore mu ko mu kore ku ba mu bar watan Allah ba to shi kenan cikin watan Zulhajji aka aka fari wannan to a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya tura mutanensa a cikin watan Rajab sun tafi mutanen da ke cewa kiristoci da hudu mata guda goma sha bakwai kaga an fi mutum ɗari kenan ko wannan karabkar kawai saboda Allah ya karfafa musulunci da Sina Umaru to yana can ana cikin wannan hali da suka ga abin yayi yadda ya zama sai mutanen Makka suka aiki mutane su je su dawo da waɗannan mutane suka ɗauki kayan hadaya suka tafi Habasha da suka je sai suka ce abin da yake tafi da mu muna da wasu mutanen mu ne suna raba tsakanin mata da maza suna zagi iyaye suna ɓata hankalin mutane suna ɓata ƙasar mu sannan mun ji sun zo ƙasar ka za su ɓata maka ƙasa saboda haka muke neman ka kawo mana su mu koma da su gida shiga nan sai sarki najashi ya tambaya ya kamannin su aka faɗa masa akwai wanda ya san inda suke akwai aka kirawo su da aka kirawo su sai Ja'faru ya zo da Ja'faru ya zo ce salamu alaikum shikenan aka zo su ne waɗannan sai mutanen maka suka ce su ne waɗannan to ku zo ku mai da magana ku suka mai da magana kamar da da suka mai da magana kamar da sai jafar ya ce ranka ya dade ka tambaye su shin mun yi kisan kai ne muka gudu aka biyo jini aka tambaya ko kaɗan walau tsatsuratan ko digon jini ba su bar ba a tambaye su mun ci kuɗin mutane ne muka gudu aka tambaye su kace walau dirhaman ko sisi a tambaye su mu bayin mutane ne muka gudun gudun bauta a ai ƴaƴan manyan mutane ne shi yasa ma ai bacin sai yake damun mu ita bari mu ga maka ranka ya dade wa'annan mutane kamar yadda ka gansu na mu ma da haka muke ba mu san Allah ba Allah da ikon zai aiko mana annabi annabin mu annabi Muhammad daga Allah ya kawo mana Qur'ani yanzu muna aiki da Qur'ani ne duk abin da kowa ya faɗa ba ma karɓa sai abin da Qur'ani da Muhammad ya faɗa shine muke aiki da shi shine hada mu faɗa da su mun bar tsafi mun koma bauta Allah ubangiji shine hada mu faɗa da su sai mai gidan mu ce mu dawo nan wurinka kai adali ne in an zauna da kai ba abin da ya sami abin da ya kawo mu garin kin yaro ai ka kawo babbar magana wannan zamani akwai annabi yace akwai annabi sai aka buga karara maza maza ana kiran malamai duk inda suke zo fada ana neman su malamai suka taru suka taru kace shin akwai wani annabi bayan annabi Isa bushra akwai wani annabi bayan almasihu kace akwai ai bushra Isa annabi Ahmadu yana zuwa lokacin sa ba yanzu yayi sai to ka tambaye saurayin nan kai saurayi a cikin abin da aka sakara annabin naku akwai abin da ka kiyaye wanda za ka karanta malamai su ji yace akwai sai ya karanta masa karatun Qur'ani da ya karanta masa karatun Qur'ani sai suka ce yayi shiru sai da kan alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba lam yaj'al iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa bashshira al-mu'minina alladhina amanu salihati lahum ajran hasana ma kathina bi abada wa zira da ya karanta sai suka yi ta kuka su malaman suka yi ta kuka wallahi wannan maganar Allah ne wallahi wannan maganar Allah ne wallahi wannan maganar Allah ne wa idza sami'u unzila ila rasul tari a'yunum tafidu min ad-dam'i ma arafu min al-haqqi sai mutanen makka suka ce a cikin karatun nasu akwai wanda suke zagin annabi Isa zagin annabi Isa kuma wallahi zagin annabi Isa suke yi kai yaro akwai abin da ka haddace na abin da ya shafi annabi Isa cikin karatun kitabai sai ya karanto tun daga waskur fil kitab Maryam din nan har inda muke yanzu nan da ya gama karantawa sai na jashi ce ai abin da ya faɗan nan ba rage ba ƙari duk wanda yake isa ɗan Allah ne shine yayi ƙarya cewa isa bawan Allah ne ba zagi isa bane yadda isa yake kenan haka yake shi bawan Allah ne manzon Allah ne kalma ce daga Allah abin mamaki na Allah cewa isa bawan Allah to wannan shine abin da ya faru alqur'ani ce mana zalika isa ibn maryam wannan duk mai neman labarin isa na gaskiya to wannan shine labarin isa na gaskiya قول الحق الذي يمترون جاية ذكي ما كان لا تكذب ولا سبحانه إذا قضي أمرا فإنه يقول له كن فيكون نعم سنتا بسنة كنا كنا جين هوسا زورا كنا كنا جين هوسا كنا جين هوسا كيف كذا هنن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى عبد الله ورسوله translation abin da ka faɗi ka ce ka yarda tun daga zuciyarka har bakin ka Allah shi kadai ne shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi komai yayi kowa shi kadai ne ubangijin mu wanda muke bautawa ka ce ka yarda da haka ka ce ka yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da Islam kuma ka ce ka yarda Annabi Isa da wanda suke kiransa Yesu shi ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kalma ce daga Allah wanda Allah ya aiko shi kamun aiko Annabi Muhammadu ka yarda da wannan duka ka yarda ka ce alhamdulillah yau ka zama musulmi dan uwan mu dukkan mu musulmin duniya mu dan uwanka ne tun daga yau abin da ya zama dole akan mu ya zama dole akan ka duka kana kaunan wannan duk abin da ya zama haramun ga musulmi kamar cin naman alade shan giya kwana da matan maza duk abin da musulmi ba sa yi tun daga yau ba za ka yi ba kuma za ka yi wanka ka so ma sallah kullum akwai sallah biyar ƴan uwan musulmi za su gaya maka yadda ake yin sallah Allah baka dukiya kai zakka daga yanzu kuma za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi kai niyya za mu ƙara wannan azumi tare da kai Allah ya baka dama kuma ka je hajji tunda yanzu wani suna ke suna musulmi Ibrahim ko wani mala Ibrahim ne maka wannan mala Ibrahim madalla a ba shi abin riga akwai abin riga dubu muna maka murna sai ka je ka eh eh bismillah وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وأن الله ربي وربكم فاعبدوه كما إنا جايا مكو an Allah shi Allah rabbi ubangiji na ne wa rabbukum ubangijin ku dai ku bani Isra'ila da sauran ma duk halitta in kullu man fis samawati wal ardi rahmani abda sama da ƙasa da komi da komi bayin Allah ne to ina gaya muku wannan ina tabbatar da hujja akan waɗanda ya musu magana tun ran nan ina gaya muku ubangiji na ne Allah ubangijin ku ne Allah Allah shine ubangijin ku fa'budu ku bauta masa haza wannan shine siratun mustaqim hanya wadda take madaidaiciya
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا في مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب nan da nan fa jama'a daga baya bayan wuri ya yi nisa sai jama'o'i mabiya annabi isa sai suka yi ta jayayya wadanda suka zama yaƙubiya waɗansu nasturiya waɗansu malakaniya suka rarrabu dai ba su haɗu sun yi abu guda ba dama manzo Allah ya gaya mana cewa iftaraqat al-yahudu ila ida wa sab'ina firqa wa iftaraqat nasara ila sanatayn wa sab'ina firqa wa tataftaru ummati ila salatin wa sab'ina firqa kullum fi an-nar illa wahida wa hiya allati takunu ma ana alim yace nasara kamun su yahudu kamun annabi Isa ya bayyana da suna kan hanya guda ɗaya hanyar annabi Musa amma kamun isa ya bayyana sai da suka kasu kashi saba'in da ɗaya son zuciya shiga cikin su kowa ɗauki ya yanki hanyarsa sannan annabi isa kuma jama'a suna kan hanya guda ɗaya a cikin rayuwarsa bayan rasuwansa bayan an ɗauke shi bai rasu ba an ɗauke shi ne an ajiye shi a sama shi annabi isa alaihi salam bayan an ɗauke shi an ajiye shi a sama bayan ya shekara talatin da uku shekara talatin shekara uku mai yana wa'azi ya yi wa'azin shekara uku ne to mutanensa za su rarraba sai sun kasu kashi saba'in da biyu ni ko mutane na sai sun kasu kamun tashin kiyama kashi saba'in da uku duk sai sun ziyarci wuta sai dai kashin da yake akan yadda nake ni da sahabbai na a yau saboda haka ake ganin kowane kowanne musulmi sai su ce mu ne kan gaskiya mu ne kan gaskiya mu ne kan gaskiya mu ne kan gaskiya ko waɗanda suna tsammanin su ne ahlus sunna din ahlus sunna amma ai za a auna a gani amma wajen auna a gani din ai an ce a zo a duba wannan mutum ba shi da lafiya shin kowane mai ido ne zai duba ya warkar sai likita ko in an ce a zo a duba wannan inji yaya me ya bata shi ya za a gyara shi kowane mai ido ne iya duba shi kenan a'a sai makaniki makanikin ma na wannan irin injin ba haka yanci a zo a duba kuɗin nan na jabu ne ko mai kyau ne kowane mutum sai ya duba har mai sai da muruci mai sai da rake yanka yanka mai sai da zakaru sai dai mutanen banki ko saboda haka yanci za a maganar addini rashin kunya ne wanda ba malami mai naɗa kansa shi ma zai yi magana wato wannan ya ɓata addini shehu usman ya ce ba abin da himuni kamar jahiliyar tsakansa malami yana magana cikin addini ba abin da himuni irin wannan domin zai rikitar da mutane malami yana magana jahili yana magana to magana wa za a yi wataƙila shi jahilin yana da tafika shi malamin ba shi da shi saboda haka ne ake rarraba din nan amma alhamdulillah wai suna ce haɗari kuma wai suna daga cikin waɗannan waɗannan abin da annabi yake za a rarrabu kashi saba'in da uku ɗin nan ɗari kuma suna ciki ɗari ku ai ɗari uku da goma sha uku ne ba saba'in da uku ba ne kuma duk albishirin musulmi duk abin da yake akwai fatiha a ciki Allah da annabi ba za su ce abin ba shi da kyau ba duk abin da yake da astaghfirullah astaghfirullah Allah da annabi ba za su ce ba shi da kyau ba duk abin da yake da salatin annabi a ciki Allah da annabi ba za su ce ba kyau ba duk abin da yake da la ilaha illallah a ciki Allah da annabi ba su ce ba kyau domin Allah yana hana mummunan abu ne yana hana mummunan abu ne fatiha mummuna ce balle Allah ya hana istighfari mummuna ne balle Allah ya hana Allah ce wastaghfiru kan tawaban shin salatin annabi Allah da yake da shi da mala'ikunsa ma suna yi mu zo mu yi mummuna ne balle Allah ya hana la ilaha illa mummuna ne balle Allah ya hana in an ce hanyar shedan ne ai hanyar shedan ne hanyar shedan akwai fata akwai istighfari akwai salatin annabi akwai a ai shedan ya idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha abin da yasa aka ce kar mu bi shedan don yana umurnin mu da mugun abu ne fatiha mugun abu ne istighfari mugun abu ne salatin annabi mugun abu ne la ilaha mugun abu ne to wanda yace waɗannan abubuwan ba su da kyau yana kan hanyar gaskiya balle shi da kansa ya faɗa ce baya kan dariƙa nace balle shi da kansa ya ce baya kan dariƙa to wanda baya kan dariƙa bai da hanya kenan ko yanzu ko da wani abu kake nema ko bashi ko aiki a gwamnati aka ce ba hanya da a ce akwai hanya me kake so to mu akwai dariƙa to in ana fashi a hanya in kaga mu da wanda ya je ya gano ya zai ce maka ba hanya zai ce mako akwai zuwa kenan yan fashi da saboda mu akwai hanya a kula jama'an musulmi kada ka yarda wani ya yaudare ka Allah yana magana annabi yana magana ka ji maganan Allah da maganan annabi kar ka ji maganan wani wanda ya karbi dalolin mutane zai musu aiki wa inna la rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim fahtalafa al-ahzabu min bainihim fawailul lil ladina kafaru min mashhadi yawmin azim sai suka rarrabu suka rarraba suka zama kashi-kashi su nasara ɗin ko waɗanne suka ɗauki layinsu wannan sunansu kaza wannan coci sunanta kaza wannan cocin kaza ne wannan cocin kaza ne amma su wai suna bin annabi isa waɗansu allansu uku ne ma a ciki to saboda haka ne allah ke gaya mana abinda aka karanta nan na qur'ani shi ainihin gaskiyar annabi isa kuma duk mutum mai neman gaskiya inda ya ji annabi muhammadun da aka aife shi a makka bai taɓa yin tafiya ba tun da yake har ya kai shekara arba'in sau ɗaya tafiya bai isa sham din ba ya dawo yana da shekara goma sha uku sau na biyu na shekara ashirin da biyar ya je sham fatauci ya dawo bai sake yin wata tafiya ba ko bai sake yin wani bakon malami ba kai ina ya je wannan karatu duka wannan tarihi mai ban mamaki in ba annabin Allah ne ba duk waɗannan abubuwa da yake faɗa in ba Allah ne ya gaya masa ya faɗa ba ina zai samu su duk garin su ba malamai duk makka ba wanda ya rubutu sai mutum goma sha bakwai a lokacin da annabi yake wannan magana وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف fawailun lillazina kafaru azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirce wa annabi Musa da waɗanda suka kafirce wa annabi Isa da waɗanda suka kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da dukkan waɗanda suka ware wani annabi suka kafirce masa domin ubangiji ya ce innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaka hum kafirun haqqan duk mutanen da suke cewa za su yi imani da wasu annabawa amma banda wasu to waɗannan su ne kafirai na gaskiya duk wanda ya ware wani annabi ce ba annabi bane shi shi ya zama kafiri na gaskiya fa wailul lil ladzina kafaru kalmar azaba ta tabbata da waɗannan ga waɗannan kafirai in mashhadi a matattara ranan tashin kiyama ranan yau mai kuma da shahad ranan da ko waɗanne shaidu za su tashi komi kuma zai yi shaida a rannan jiki zai gabobi za su yi shaida mala'iku za su yi shaida wurare za su yi shaida zamane za su yi shaida ko mashhadin ne wuri ne matattara kowa sai ya halarta to rannan azaba ta tabbata ga waɗannan kafirai yawmin azimin a wannan rana mai girma
أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين asmi bihim wa abshir yawma yatunana lakin zalimuna al-yawma fi dalalin mubin sai ranar lahira dai hankalinsu ya dawo idonsu ya dawo su gane kuskurensu a lokacin da ganewar ba ta da amfani yanzu kan sun makance ko ka ce musu annabi isa bawan allah ne ba za su yadda ba zuciyarsu tana makance idan suna makance ba za su yadda ba ko ka ce musu annabi isa bawan allah ne manzon allah ne ba za su yadda ba nan duniya amma in sai sun je lahira sun ga gaskiya sun ga gaskiya rabbana sami absarna wa sami'na mun ga gaskiya absir bihim wa absir bihim wa asmi bihim absir ya bayatuna a rannan kan suna gani kwarai mamakin ma ganin su a rannan rannan kam suna ji ji ma na kwarai mamakin jin su a rannan yau mai ya tuna na ranar da za su dawo mana ranar lahira kenan lakin zalimuna al yauma amma waɗannan azzalumai wanda suka yi wa maryam kazafi suka yi wa annabi isa kazafi da kuma waɗannan azzalumai wanda suka ɗauki ibadar Allah suka baiwa annabi isa suka ce shine allansu ko dan allansu waɗannan azzalumai lakin zalimuna al-yawma yau kan fi dalalin mubin suna cikin bata bayyananne duk abin da ka gaya musu ba za su canja matsayin su ba
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون يا رسول الله وأنذرهم كي مسقرقدي يوم الحسرة ranar nadama yau mai abdu zalimu ala yadaihi wa ya ƙulu ya laita ittakattu ma'ar rasuli sabila ranan damuwa ranan nadama ran da mutane su ya hasrata ala ma farratu fi jambillah mutum ya ihu ki wayo nadamarsa ya yi sakaci an gaya masa gaskiya na ashe ko gaskiya ce gashi yau ya zo ya tadda gaskiya ce kai musu nadama kai musu gargadi ranan da za su zo suna nadama lokacin da nadama ba ta da amfani yawma nasrati wa hum fi ghaflatin amma yanzu anan duniya suna cikin rafkana wa hum la yu'minuna ba za su yi imani ba ko kai musu wazi duk da haka dai ka isar da aika gare su ya rasulullahi إنا نحن نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون نرث الأرض من عليها وإلينا يرجعون زكريا yana kukan ne ya samu wanda zai gaje shi to ba zakariya kadai ba kowa ma yana da magaji albishirinsa ni ne magajin kowa inna nahnu narisu larda man alaiha ni ni ne magajin duniya da duk abin da yake bayan duniya yanzu ba mutane suna neman mulkin duniya ba to wata rana za a sadda duk duniyan nan ba kowa sai Allah shi kadai in an baka mulkin ta me za ka yi da ita ko da an barka kai kadai dukiya tana zuwa ba mai so Allah shi kadai sai ya girgiza duniyar gaba ɗaya ba tudu ba kori ba dutse komai ya girgije shikenan a shafe komai ana jiran a busa ƙaho na tashi kuma bayan an busa ƙaho na farko an mutu ɗin inna na hannu rasu da man alaiha mu muke gadon ƙasa da abin da yake bayan ƙasa duka wa ile na yurja'u gare mu ne za a dawo da kowa da kowa zai dawo gare mu a gaya masa abin da ya aikata واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا كما يدك بعد لابار مريم دقنتا أكا تاريهن سو to ka ba da labari kamar yadda labari yake a cikin wannan littafin dai ka ambata wa mutane labarin kakan yahudu kakan nasara kakan larabawan makka wanda suke jayayya da kai ka kai musu ka kawo musu labarinsa labari na cikin wannan littafi wa fil kitab ibrahim shi annabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya shi annabi ibrahim siddiqi ne kuma annabi ne abin da yasa aka kawo maganar siddiqi domin ba a gama maganar waliye ba har yanzu tunda ita maryam da aka yi magananta ummu siddiqatun kana ya kula ni da to kowane annabi siddiqi ne wala aksa wato dukkan annabi mursali ulul azmi to mursali ne annabi ne siddiƙi ne amma ba kowane mursali ne yake haka ba kowane annabi mursali annabi ne siddiƙi ne amma ba kowane ba kowane ba kowane na ƙasa da shi yake ɗaukar wannan babu akasi kenan kowane annabi siddiƙi ne amma ba kowane siddiƙi annabi ba su siddiƙai su ne martaba wadda take bin daga annabawa sai su kamar yadda zai zo nan gaba ishara wanda aka bayyana a cikin suratul nisa'i ويطيع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين na gani a cikin tafsirin wani mutum ya ce wai babu siddiqi sai sahabban annabi sai war annabi isa wannan kuskure ne karyata alqur'ani ne alqur'ani ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wanda suka yi imani da Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan manzanni gaba daya suka tabbata a cikin zuciyar su siddiqai da su din ma uraka musiddiquna wa shahada inda rabbihim saboda haka ne kowane annabi siddiqi ne annabi ibrahim kakan yahudu da nasara wanda suke jayayya da kai kakan su qurayshawan makka wanda suke kinka suke kafirce maka to ka ambata musu labarin sa su ma su ji labarin kakansu da suke ja suna kan addinin annabi ibrahim to annabi ibrahim baya tsafi su suna tsafi ba sa kan addinin sa kenan ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa musliman wa ma kana min mushrikin innahu kana siddiqan nabiyya
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا a lokacin da ya gaya wa azar azar baffansa ne wanda ya girma a hannunsa babansa ba kafiri ba ne ma'aifi muna samun wannan a cikin alkur'ani domin a, bayan annabi ibrahim ya sha maya da namaruzu an ce ya ƙaura ya ƙaura ɗin ya biyo ta misra har ya je ya zauna a falastin ya zauna ya tsufa ya roƙi allah allah ya bashi aihuwan isma'il ya aifa sannan aka sake roƙon allah matarsa ita ma ta samu ɗa ishaq bayan tsakanin shekara goma sha uku bayan ya tso muke ji yana yana gode wa Allah yana cewa alhamdulillahi allazi wahaba li ala kibar isma'ila wa ishaq inna rabbi la sami'u du'a rabbi ij'alni muqima salati min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa li walidayya wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab bayan ya gode wa Allah wanda ya bashi ƴaƴa bayan ya tsufa yana roƙon Allah ya tabbatar da shi cikin masu sallah da shi da zuriyarsa duk da masu sallah kuma yana roƙon Allah ya masa gafara da shi da iyayensa guda biyu da dukkan mamu ne gaba ɗaya wai waɗansu mutane suna tambaya wai ina aka samu in mutum ya mutu a masa addu'a sai ka ce masa a Qur'ani sai wani ya tambaya ina aka samu in mutum ya mutu a masa addu'a ka ce a Qur'ani Allah Ibrahim ya ce rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab Allah kai mini gafara ni da iyayena guda biyu da ma dukkan mu'mina daga yau har ranar tashin kiyama Annabi Ibrahim bai wa matatu addu'a ba Annabi kuma yana cewa istaghfiru li akhikum fa innahu al'an yas'al ku nema wa dan uwanku da ya mutum nan gafara yanzu nan kuma ku za su tambaye shi to ai shi addu'a ai ba a yi mata lokaci ba ba lokacin da aka hana addu'a akwai lokacin da aka hana sallah amma ba lokacin da aka hana addu'a saboda haka ne annabi ibrahim azar da ya goye shi da yake ce masa baba babansa ne da yake dan uwan ubansa ne kuma a hannunsa ya girma saboda haka ne ake kiran cewa babansa ne iz qala abihi lokacin da ya faɗa wa babansa azar lima ta'budu ma la yasma'u wala yusiru wala yughni anka shay'a haba baba dan me kake bautawa abun banza wanda baya ji baya gani baya amfana masa komai ga Allah ubangiji wanda ya sama yayi kasa yayi komai yayi ko haba baba dan me kake wannan
يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت يا بابانا إني قد جاءني من العلم wani abu na ilimi daga Allah Ubangiji na ya zo mini wato wajjahatu wajhiya lillazi faqara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikin wani ilimi ya zo mini daga Allah wanda bai zo maka wanda bai zo maka ba fattabi'ni ka bini babana ahadika in ka bini ahadika zan shiryar da kai siraran hanya sawiyan madaidaiciya ka bar tsafi baba يا أبت لعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت يا بابانا لا تعبد الشيطان كرك بوتا مكين مكينك مكين الله شيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا كرك بي مكين الله شيطان in ka ki bautawa Allah ta hanyar annabawa fa to ka bi hanyar shedan shedan ko makiyin Allah ne kar ka bi shedan babana la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya shi shedan mai sabon Allah ne shi ke koya mutane kafirci da sabo
tambaya ce zuwa gare ka ita da ce tun da karami na karbi wazifa karami kwarai to amma kuma sai na bari zai da gida na zo min ne hankali ya biya zan yi dama in mutum ya karbi wazifa yana karami in ya balaga tajdidi yake yi kafin da yana karamin nan kansa koda ya bari yana karami yanzu zai niyya ya shiga dariƙar tijaniya domin mutum ya shiga yana yaro ma in ya balaga sai an masa tajdidi sai tambayar sauri sai wani malamin su ya gaya masa cewa idan ya ci abinci da mantuwa cikin azumi zai rama azumi daya kuma sannan sai wani limamin su ke ce masa duk wanda ya ci abinci a cikin azumi da rana ba ramuwa Allah ne ya ciyar da shi ina so sai wani karin bayani da kan wannan Ah, wato wannan a mazhabar malikiya idan mutum yana azumi ya ci abinci da mantuwa ko ya sha ruwa da mantuwa zai biya azumi ɗaya saboda suna da ƙa'idar saddu zari'ati su malikawa wato kada mutum a bar shi in yayi haka to wani ma zai dinga wasa da, da cin abincin da gangan in ka taɓa shi mantawa na yi saboda haka suka kafa saddu zari'ati to je ka ka manta ko eh to ka je ka biya ɗaya bayan sallah amma inda gangan ne sai ka yi kafara azumin kwana 60 ko yantar da bawa ko ciyar da miskinai 60
sai tambaya ya ce akramaka Allah a amma kuma cewa wa- wannan mutum abin da ya faɗi din haka ya zo cikin hadisi idan mutum ya ci abinci ko ya sha ruwa cikin mantuwa wato sai ya ci gaba da azuminsa inna ma atama wallahu wa saqa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi to su ma- malamai su ma ba a barin fatawarsu saboda in an girma malamai idalika min azmi sha'ir Allah fa inna min taqwal qulubi girma abin da Allah ya girma yana daga cikin domin in ka azumin ba laifi bane akramaka Allah wani malami ne ya zo ina mana wa'azi cewa dole ne mata su yi karatun sallah a bayyane domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kuma bai ce ban da mata ba wane ne yace kada mata su yi to shi wannan malami shaidan ne ya karantar da shi ba malamai ba domin yau shekara dubu yau shekara dubu da ɗari hudu da goma sha uku ana sallah ba a kawo mana wannan gyara ba sai yau saboda haka wannan malami shaidan ne ya karantar da shi wannan irin karatu ba malami suka karantar da shi ba
abin da yake sana'a ko da qur'ani kafi kafi 25 Allah saka Allah ya maka maka addu'a Allah ya saka maka da alheri Allah saka musu da alheri Allah saka musu da alheri Allah ji kan yara addu'a Allah saka musu da alheri Allah saka musu da alheri alhamdulillah Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan malaman Allah saka shi mu da alheri Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya kiyaye mu kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka musulunci Allah ya kare kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya dauka dauka musulunci albarka da sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji kan musulmi maza da mata rayayyu da matattu albarka da sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج والحج والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين